أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأعلن عليه حقا وأعلن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن وفى بهذه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to qala Allah ubangiji subhanahu wata'ala yake inna Allah tara min al-mu'minina amsab hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya siya daga waɗanda suke mummune ya sai rawukan su wa amwalahum da dukiyoyinsu bi an yabzuluha fi da'atihi ya ma'ana mummunai za su ba da rawukansu za su ba da dukiyoyinsu a game da biyayya ga Allah tabaraka wata'ala da abin da yake bi ne ga Allah subhanahu wata'ala to mummuni zai tsaye da ransa da dukiyarsa Ah, eh, wato kar jihadi ina misali kamar zuwa yaki don taimakawa addini bi anna lahumul jannata abinda Allah ya yi musu alkawarin zai biya su da shi wato abinda aka yi za a biya su masu siyarwa da shi shine cewa za a ba su aljanna matsala isabatan lahi iyahun bil jannati ala bazlil amwali wal anfus bi shira'i lazimi min at-tarafayn ubangiji subhanahu wata'ala ya kwatanta ladan da Allah zai bayar da su mummunai ga aljanna zai ba su ladan aljanna ya kuma ya bisa ba da rawukan su din da suka yi da dukiyoyin su din da suka yi ya kwatanta shi da cewa cini- kamar ciniki ne wanda yake ya lizimta daga gefen biyu da mai siye da mai siyarwa mai siyarwa ya yadda mai siye ya yadda shi yasa wato isti'ara ce kenan tamsiliya yanda shi shi Abdullahi Allah ya kare ta a gare shi ya ya bayyana wajen cewa akwai isti'ara wadda take tamsiliya ta yi kuma ga gudanar da isti'ara tasirihiya wato wadda take a tabaiya a wajen a gu- amma a gudanar da tamsili yadda shi ya tafi a kai ya fi fito da balagar magana kuma isabatu din masdari ne aka rafa ga fa'ilinsa sai ya cika da maf'uli na farko maf'uli na biyu kuma aka yi daban ko da yake ita isabatu din ya iya kaiwa ma kai tsaye har ga maf'uli na biyu ba sai lalle an sa babba a iya cewa isabatan lahi iyahumul jannata tunda a qur'ani kaga asaba a ainihin fi'ilin ya kai ga maf'ulai biyu ba tare da kara wani harafi na jarra ba ko wa asabahum fathan gariba asaba fi'ilin isabatu gashi ya kai ga mafulai biyu da hu da kuma fata ba tare da an sa harafin jarra ba to kuma ana iya sa harafin jarra ne mace shi abdullahi ya sa bil jannati ya ya cewa masalan ba a qur'ani ba asabahum fatin qarib asabahum bi fatin qarib to yuqatiluna fi sabilillah me ma'anar sai da kawunan nasu da suka yi wanda aka ce za a biya su da aljanna shine cewa suna tsayawa su yaƙi don taimakawa addinin Allah bayanin lishirai bayani ne ga siyan ah, wato a fayafatuluna wato siyarwar da suka yi a fayafatuluna sai a kashe su wani wakacin ko su su kashe a ada Allah makiyayan Allah wa ya kutaluna wani lokacin su kuma a kashe su fi dakin lahi a cikin bin Allah tabaraka ta'ala tasliman lissanani wannan wato shine mika kudin wanda a sannan ne sun yadda da mika lissamani kuma an san su haka sa lil musman ya fi kyau ko tasliman lil musmani mikawa ne ga abin da aka siya lil musmani da mimi ya fi kyau lil musmani musmanu shine abin da aka siya almabi'i tasliman lil musmani miƙawa ne ga abin da aka siyar ya ta'ayyana bai'u don ciniki ya zamo ya ayyana don ciniki ya zamo ya ayyana domin idan wannan ya siya wannan ya siya kuma ya zamo shi wanda ya siyar din har ya miƙa abin da aka siya daga gare shi a ciniki ya ayyana ya rage shi wanda ya siya kuma ya biya kuɗin ko to su ma sun miƙa kawunan su don taimakawa addinin Allah ya rage wanda ya siya daga gare su ubangiji subhanahu wata'ala ya biya su abin da yake zai biya su da shi wannan da ya baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala in ba haka ba shi mutum a hakika ai bai mallaki kome ba mutum a hakika ai bai mallaki kome ba ran nasa ba shi yi wa kansa ba Allah ne ya masa aka ba shi aro zuwa sanda aka nufa dukiyar duk da yake da ita da duk wani abin da yake da shi ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya ba shi amma kuma aka mai da shi kamar matsayin mai shi din aka ce har ma an siya ne daga gare shi fa innal mabi'a domin shi abin da yake an da wato to shi kuma dan ya fi kyau ba abin nan ba mimin fa innal bai'a fa innal bai'a hakika shirkin ka ta ayyana ya riga ya gama ayyanantuwa fa innal bai'a shi wancan na farkon lil musmani shine da mimin wannan kuma ba mimin fa innal bai'a qad ayyana domin cinikin ya zamo ya ayyana kenan ya zamo ya ayyana kenan a wa'adan wannan alkawari ne alaihi da Allah ya dauka haka wanda yake lalle lalle Allah ya dau wannan alkawarin lalle lalle wa'ada zalika wa'adan wa haqqahu haqqa duk guda biyun an sauke su ne bisa cewa makulai ne mudulakai wanda yake an shafe amilinsu shine wa'ada da haqqa fit taurati ra'a taura wal injili da injila wal qur'an da qur'ani ma'ana wannan abu ne wanda Allah ya riga ya rubuta an rubuta haka a taura cewa duk wanda ya sai da kansa da dukiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ba makawa Allah zai biya shi da aljanna an rubuta ka a taura an rubuta a injila an rubuta ma a qur'ani wa inzaluhu fil kutubi salasati saukar da wannan a littattafan nan guda uku allati alaiha madaru sa'iri shara'i wanda makewaye baki ɗayan shari'u a kanta ne dukkan shari'u na Allah suna kewayo ne akan wayannan littattafan da shari'un da suka gabata da shari'un da suke a yau ya dullu yana shirarwa bisa cewa lamarin yaƙi abu ne wanda yake samamme a baki ɗayan shari'o'i duk shari'u na Allah sun zo da cewa a yaƙi wa makatubun abu ne wanda aka rubuta masa baki ɗaya ma'abuta a dini sai dai ba lalle ba ne wannan magana da fishar lai ya ce maganar haka tana nunawa ya zamo haka da ta yi a su wa'yancan littattafan ko wani a cikinsu ba wai don an faranta yaki akan ma'abuta wannan littafin ba a'a amma da yake littattafan nan sun kunshi ba da labari daga al'umma muhammadiyya yadda ta ya zama yana cikin labaran da aka bayar game da al'umma muhammadiyya cewa ita al'umma muhammadiyya wadda idan suka tsaya suka yi yaƙi ga sakamakon su wajen Allah kaga da mutum a can ma an rubuta kenan amma ba wai lalle lalle yana nufin su ma ma'abuta wancan al'umman an shar'anta musu yakin ba in ba kamar yadda shi shehu abdullahi ya fahimta ba kenan ko ba lalle lalle ba ne yadda ya fahimta ya zamo haka tayu haka din ne tayu kuma ba haka din ne ba wa man aufa waye ya fi cika saboda da yawa wasu suna cewa ita injila ai bata zo ma da magana cewa a yaƙi ba bata zo da cewa a yaƙi ba bata zanna bata zo da maganar kisasi ba to wallahu a'lamu tunda injilan nan ba mu ganta ba ainihin wadda Allah ya saukar wadda suka jirkita suka sauya ita aka gani ba za a iya yin hukunci yanke akan wadda Allah ya saukar ba ba abinda ƙur'ani ya ba mu labari da shi ba game da su wa'annan littattafan cewa misali injila ta zo da albishu da manzo sallallahu alaihi wasallam ko cewa ta kunshi hukunce hukunce wa kafaina ala asirihim su makafaina ala asirihim da musulina wa kafaina da isa ne maryama wa ataina injila fihi hudan wa nurun musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa maw'izatan lil muttaqin وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه wannan duk Qur'ani ya ba mu labari da shi game da Injila da matsayinta to ya ka wannan dole mu gaskata abin da yake ya haura nan to sai ya zo ta fuska tabbatacciya shine zai zamo lalle ne a gaskata shi to wa man wa man auke ai la ahada wa istifhami ne wannan amma ma'anarsa na fayi wane ne za a ce ya fi Allah cika alkawari ai ba wanda ya fi Allah cika alkawari man afa bi ahdihi min Allah waye ya fi Allah cika alkawari fastabshiru ku farin ciki ifrahu ku farin ciki farahan shadida farin ciki mai tsanani ya saru ya zaru a saruhu fi bishratikum da gurbinsa zai bayyana a fata ku a fuskar ku farin cikin da ya wuce a ce fuska ta boye in munna ta kai inda ta kai rai zuciya ta samu sakuwa to ko an yi kokarin ma a kinne wai a boye abun baya iya boyuwa saboda duk jini yana ta gudana a jiki da gaggawa shi yasa dole sai an bayyana alama cewa ana cikin munna ku yi farin ciki ku yi munna munna da za ku bayyana ta har kowa ma ya san kuna munna bi bai'ikum da wannan cinikin ku allazi baya atumbe wanda kuka yi ciniki da shi wannan cinikin da kuka yi kan ciniki ne mai riba lannahu aujaba lakum gatal madlumi da wannan ciniki na ku ya wajabta muku samun matukar abin da ake nema wa zalika albai'u irin wannan cinikin huwa alfawzul azim shine rabo mai girma allazi la fawza fawqahu wanda ba wani rabo da yake sama da shi ba wani rabo da yake sama da wannan wa hazihil ayatu wannan ayar ta sauka ne a chapter aqaba asaniyati ta biyu asaniyati ta biyu guda biyu aka yi an yi ta farko shekara da ta dawo aka sake kuma a wannan shekarar banza Allah ya yi hijira zuwa ga madina ba a yi aka ba salisa ba ba aka ba salisa yasa asani yake allati ana fa ya rijalul ansari wanda mazajen mutanen madina sun haura ita bisa mutum saba'in sun yi tabba bisa cewa lalle za su tsaya su tabbatar sun kare annabi sallallahu alaihi wasallama daga duk wanda ya ce zai tarke shi zai nufe shi za su kare shi wato da abin da suke hana kawunansu da shi da iyalinsu da sabihin bisa kuma za su taimaka wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akan haka wannan ayat ta sauka shi yasa shine sababin saukar kenan wajen malamai da yawa za a yanke da cewa waɗannan sun shiga cikin ayan nan amma akwai ruwa daga imam malik wadda take cewa a su din ma dai ana kyakkyawan zaton sun shiga ne yadda mai malaki so da yake faɗa wazzim bi idhali zawati sababi warwi anil imami zannan tusili wazzim bi idhali zawati sababi warwi anil imami zannan tusili amma ta gama dukkan mummuni idan al'ibratu bi umumin lafzi la bi hususin sababi ana isna ne da gama wani lafazin tunda lafazin ya zo ami al-muminina jami'i ne wanda yake an yi ta'arifinsa da al wato alfardu wal jam'ul mu'arrafani billani kalkafiri wal insani yanda mai nazmul warakati yake fada kaga almuminina min almuminina ya dauko mumi to yasa a koyaushe mummuni ya siyarwa da Allah ransa da dukiyarsa ma'ana ya yi alkawari lalle zai taimaka wa tsarin Allah da ransa da dukiyarsa to Allah ko abinda zai biya shi da shi aljannan nan an sami ciniki ciniki wanda yake zartacce cinikin da aka yi da wanda yake ba mai cika alkawari da wanda yake ba mai cika alkawari kamar su Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa lalle wanda ya haka ga abin da zai samu shi yasa ta gama duk wani mumini da yake ya yi yaƙi har zuwa ranar alkiyama ba an yi an gama ba tana nan har gobe ba wani musulmi sai ko akwai wannan tabbas a wuyansa da Allah tabaraka wa ta'ala duk mummuni duk musulmi ya yi wa Allah alkawari cewa zai ba da ransa zai ba da dukiyarsa don ya tabbata an tsaye da addinin Allah ya cika da ita aulam yuwakke dinnan kan ga cewa ba zai yuwakke ko bai cika ba inda aufa ne wancan sai zamo aulam yufi ana amfani da wato aufa ana amfani da wafa duk sun zo a ƙur'ani ko ya yi lazina amanu aufu bil uqudi wa ibrahim allazi wafa aha duk ana amfani sun zo dai an yi amfani da su amma dai tun wannan na farko a ce wafa to na biyu zai zama aulan yuwatti shi fa'ala ya fi nuna a takasir yawaitawa ko to sun ma'ashara sannan kuma ubangiji ya yi nuni da zuwa tsohon wanda suka sai da kawunan nasu da dukiyoyinsu da aljanna wanda ya ce والناهون atta'ibun suwaye masu wannan sufofin wanda hakika suka sai da kawunan nasu ga Allah su ne wanda yake sun tuba mina shirki sun tuba daga shirka wanne faji sun tura daga munafunci wa kulle ma'asiyatin da duk abin da yake sabo ne na Allah sun tuba daga wannan al'adiduna babban muhimmin abu tuba daga shirka inda wanda yake mashirki ba ruwan Allah da shi ba magana shiga aljanna a haƙƙinsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata sannan kuma kubuta daga munafunci wanda shi sharrin sama ta wani wajen har ya fi sharrin shirka tunda yana gadawa ma'abucinsa mafi kaskancin matsayi a lahira innal munafiqina fi daraki lasfali minan nari sannan kuma bayan nan ana bukatar mummuni ya yi kokari ya ga ya tuba daga dukkan abin da yake saba wa Allah saban Allah dukkan kantarsa malamai suka ce abu ne mai girma saboda duban wa aka saba wa saboda koyaushe yin za a dubi wanda aka saba wa ai sai a ga girman abu na al'adiduna wanda suka tsaya ibada al-mukhlisuna al-ibadata lillahi wanda suka tsarkake ibada su ga Allah tabaraka wa ta'ala wa'anda yake da rana gwaraza ne a wajen yaƙi sajaukai ne a wajen yaƙi kuma wajen ibada da daddare a tsaye suke a yin yaƙi a kwanan ibada irin yadda aka ruwaito da wasu daga wasu gaggan magabata musamman irin su abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak wanda shi ya haɗa bangarori da yawa sadaukin ne a wajen yaƙi abin da yake yana ba mamaki ga kowa ga shi bayan nan malami ne mai tsayawa ba da ilimin taron almajirai ne da shi masu yawa a tsaye yake wajen ba su ilimin sannan kuma ɗan kasuwa ne ba gani ba mai kuɗi ne ga wurtaccen mai kuɗi kuma ci da dukiyar ta tsaye yake ga jama'a ta ko'ina ci da dukiyar ta sai abincin da ake a gidansa ko sarki wane sarki inda ake abinci a gidansa sannan kuma da daddaren a kwanan ibada a kwanan ibada shi ya sa ya haɗa dukkan abdullahi ibn mubarak wanda ya wafati ɗari da tamanin da ɗaya yana cikin mujtahidai yana da masaba tasa abokin imamu malik ne kuma almajirinsa shekara biyu tsakaninsu a wafati alhamidun allah nasu tsawa su gode wa allah ala ni'amihi bisa ni'imomin da ya ba su a duniyawiyyati wal ukhrawiyyati ni'imomin da na duniya da na lahira isar ra'i a halin yalwa ne dan san da Allah ya sauko wa bawa yalwa ni'ima ce babba yi masa wannan yalwa warrar ra'i ko halin kunci shi ma kunci in Allah ya saukar wa bawa to wata ni'ima ce babba in bawa ya karba ya miƙa lamarinsa ga Allah sai ya zamo a sauya masa ga abin da yake yafi ko dai tun a nan duniya ko ko a lahira hanyar da zai zama yadda ake faɗa a ruwa tabbatacciya a ranar lahira idan aka tashi mutane ma'abuta bala'o'i a duniya aka tashe su aka ga irin matsayin da suke da shi a lahira to wa'anda duniyar tasu ta kai sai su ta koka wajen Allah. Allah mu me yasa ba a gama mu da bala'o'in ba in ya so mu sami irin wannan matsayi da wannan yan uwan namu suka samu. Sai ya sa ashe shi kansa Allah a ce Allah ya gama bawa da wani ibtila'i a wannan rayuwar ai shi ma dai wata ni'ima ce babba. Sai ya sa masana Allah suke ɗaukan dubbin a matsayin ɗaya. inda maula mashir ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke faɗa daga wannan sawon shirka baitan ila qabli wa innahu maqali wa hali halatu riki wa ranki idza kanat al aqdar min malik al mulki fa siyani indi ma yasuru ma yuki shi yasa ko yaushe shi yasa ne ki fissar rai wa rai ko yaushe ba wa gode wa Allah yana cikin yalwa yana cikin kuncin in ni'ima ce Allah ya masa as-sa'ihuna wanda suke yawo fil'ari a duniya lil'i itibari don isna yawon da suke ba wai na bude ido ba don su duba abin da Allah ya ga al'ummin da suka gabata ko ina suke a yau ina suke a yau ka dubi gida ke lalle har yau gininsa yana birge jama'a amma ina wanda suka gina Allah ya ɗebe kayansa ya ɗebe kayansa an ba muku ginin nasu ne don ku ta isna da shi wal jihadi suke yawo a duniya don yaƙi wa lidalabil ilimi suke yawo don neman ilimi suke yawo don neman ilimi wakila wasu malaman suka ce ma'ana sa'ihuna a sa'imuna masu azumi masu azumi arraki'una masu yin ruku'u asajiduna masu yin sujada fi salawatim a sallarsu la ka ahalil kitabi sallar su ba irin sallar ahlul kitabi ba wanda sai a yi a gama a tsaye sai a yi a gama a tsaye ko a zaune to ba haka suke tasu ba suna ruku'u suna sujjada ruku'un nan nuna kaskancin bawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala duk a halittar Allah ba kamar mutum amma Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne a girmama shi yasa aka shar'anta a babban ibada ta kunshi ruku'u ta kunshi sujjada al'amiruna bil ma'arufi masu umarni da abin da yake kyakkyawa abin da yake mai kyau ma urifa min shari'a husnhu abin da aka san kyansa daga shari'a shari'a ita take tabbatar da kyan abu mai kyau ko munin abin da yake mummuna ba hankali ba wannan shine masabar wato ahalus sunnati yadda suyudi yake faɗa a kawkabin sadi ko su maki da khadabullahi bil insha'ata laka kisiri man kullifa hukumin falahat laysa li ghairillahi hukumun abada wal husn wal qurh idza ma warada wasfal kamali aw nufura dar'i wariddahu aqali wa illa shar'i to wannan huna an munkar mata ne daga duk abin da bai dace ba na an kara husharu abin da shari'a ta ce ba daidai ne ba wal hafizun li hududillah masu kiyayewa ga iyakokin Allah wannan wannan huna anil munkari wanda wayansu suka ce ai wawun wawun samaniyati ne irin su hariri mai mulha mai makama ya ce akwai wata wawi da ake kira wawun samaniyati amma malamai da yawa gagga a ilimi kamar su ibn hishami al'ansari mai mugunin labe mai kadarun na daya ya ce gaba daya ba wata wawu da ake kira wawun samaniyati su dai ba cewa akwai wawun samaniyati sai ce wai ka'idar laraba sun faro lissafi daya biyu uku hudu biyar shida bakwai to an yi na takwas sai a sa wawi kama a nan atta'ibuna abiduna hamiduna sa'ihuna raki'una sajiduna al'amiruna bil ma'rufi an zo na bakwai to da za a kawo na takwas sai aka ce wannan huna anil munkari amma suka ce ba haka bane abin da yasa saboda so wa'annan abubuwa ne guda biyu wanda suke mutakabilai al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari shi yasa aka kawo wawa su dai ba cewa akwai wato guri uku a qur'ani suka ce wai akwai ta da nan da kuma cikin suratul kahfi wa yaquluna sab'atun wa saminuhum suka ce abin da sa aka sa saboda an kai bakwai za a faɗi takwas amma na baya da wasu ya ƙuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙuluna hamsatun sadisuhu nan duk ba a saba ba saboda ba a kai bakwai ba balle a ce za a shiga na takwas sai waje na hudu shine na suratul zumar hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha suke to idan wai kofofin aljanna takwas ne da ko waje na uku to akwai waje na hudu ma da suke riyawa shine can na suratul tahrimi sayyibatin wa abkara sayyibatin shine na bakwai wa abkara na takwas nan ma aka ce musu dai a ai abin da ya kawo saboda muqabala ne saboda sayyibu fi muqabalatil dikiri to wal hafizuna li hududillah masu kiyaye iyakokin Allah a hakamihi hukunce-hukuncen Allah bil amali biha ta fuskar tsayawa yi aiki da ita in alfil ami alal hasi an adabta amine bisa hasi a shi alhati zuna li hududillah ya hada duk abin da aka faɗa a baya ya hada ta'ibuna ya hada abiduna ya hada hamiduna ya hada sa'ihuna ya hada raki'una ya hada sajiduna ya hada amina bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkari shi yasa an adabta amin ne bisa hasi an idinadi ne da zikir al'ami ba da hasi wa bashir mumin ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya zama matsayinka ku yi albishir ga wanda suke mumuni duk mumuni wanda ya tsaya biyayya ga Allah to fa ga abin da yake jiransa ha'ulai wanda su ne wa'annan ma la yuzidu bihi wasu a musu albishir da abin da ba wata sifa da za ta iya kewayewa da shi abinda mumuni yake da shi a lahira ya huce faɗa duk wani mai faɗa ya huce magana duk wani mai magana shi yasa bi hala ma la aina ra'at wala uzna sami'at wala hadara ala qalbi ahad min al bashar wani za ku zuka zama wasu ya huce a faɗa shi yasa aka shafe ba a ce bashir mumini na duka zaba aka shafe maqulun bashir din na biyu ما كان للنبي
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ma kana lin nabi ba zai taɓa yiwuwa ba ga wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu ko waɗanda suke mummune an ya sai surulil mushrikina su ce za su nema wa mushrikai gafara ba daidai ba ne kenan a haƙƙin wanda yake musulmi mummuni ya ce zai nema wa wanda yake kafiri gafara ehem ba a nema wa kafiri gafara walau kano dole kurba ko da sun kasance yan uwa ne ma'abuta zumunci ne karabatin ma'abuta zumunci ne kal'abi wal ummi kamar uba da uwa eh kamar uba ne ko uwa amma an tabbatar ba su mutu mummunai ba to duk da haka ba daidai ba ne duk da matsayin nasu na cewa iyaye ne ba daidai ba ne musulmi ya ce zai nema musu gafar min ba da mata bayyana lakum bayan ya bayyi ya fito fili gare su annahu ashabul jahil cewa su ma'abuta wuta ne annari ma'abuta wuta ne bil mauti alal kufri ta fuskar cewa sun mutu kafirai tunda duk wanda ya mutu kafiri ai lalle makomarsa wuta إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه جهنم نزلت wannan aya ta sauka lokacin da manzo alaihi salam ya faɗa game da amman sabi dalib bayan wa'ansu sun ce ba a kan daidai ya koma ga Allah ba akwai ruwayoyi da yawa a game da abu dalib akwai wasu ruwayoyin da suke nuna ai har ya koma ga Allah bai bayyana a cewa ya yi imani ba amma akwai wasu ruwayoyin wanda suke nuna cewa a aisan da ya koma ga Allah ya koma ne yana mummuni yanda sai da yusuf nabhani yake faɗa a haibatul garra ومرى راشدا وقد أسمع العباس قولا به يكون النجاو ومرى راشدا وقد أسمع العباس قولا به يكون النجاو to la'asar abu dalib ya zarce yana shirye bayan ya ji da abbas magana wadda da sababinta ake samun tsira illa ya ka ala kulle halin ma ko dai a wani hali abu dalib ya koma ga Ubangiji ba maganarsa ba wajen wasa ba ne, ba wajen kuma da za a ringa gaggawa cewa a kawo ta ba ne domin kuwa a dubi matsayin ɗansa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abu dalib shi ya rike manzo ya yi ƙoƙari matuka wajen taimakawa manzo ba abin da bai ba akan ya ga ya kare manzo kuma manzo Allah ya faɗa mana dan uwan uba uba ne ba wanda zai so ko a ringa taba ubansa in ba inda Allah yake sai mun santa Abu Dalib da wani matsayi sannan ne za mu samu tsira wajensa ko za mu samu mummune yasa a ɗauki wannan magana ta sa ai wani abu da hamma sai an talakana wa yara matasa cewa ga yanda abin yake ai ga yanda abin yake ba buhari sun ba buhari da muslim sun ruwaito shi a a ba wajen wannan ba ne ba wajen magana ba ne to ya ce la sai furan da laka malamun hannu zan ci gaba da nema ma gafara matukar ba hana ni ba daga gare shi kuma wannan ayar ta sauka a cikin mummune wanda suke neman gafara ga matattunsu wanda sun mutu bisa kafirci wannan kenan dangane da a mafominsa ko dangane da mafominsa wato na muhalafa tunda an ce ba da ma ta bayyana lahu ya sa mafomin wannan na muhalafa na ne ne ne mafumin muhalafa an faɗa ko sibo sarid alewa laƙin suniya wa adi zarfain wa hasaran agaya to wannan wanne ne a cikin mafuman nan guda goma sai fuwa sarid alewa laƙin suniya wa adi zarfain wa hasaran agaya wannan wanne ne a ciki ba masu kaukabin saɗe ko wanne ne wannan amma akwai masu alfetul usuli ko ba zuwa wajen ba wannan mafumi ne na zarafi na zarafi ne tunda min ba'adi ma ta bayyana bayan ya wato wakacin da yake ya bayyana a ce wakacin da bai riga ya bayyana ba shine ba su mutu suna kafirin ba tunda duk kafircin ba a yau ta yiwu yau din nan ma musulunta ne musulunta ko ya za ka Allah ya gafarta masa kullu lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kar salafa ya za ne musulunta ya Allah ya gafarta masa ya sa makomin na nazarafi ne ko mafumin nazarafi ne to wannan ya kunshi dalili wasa cewa a nemi gafara ga rayayyunsu tun da ba san yadda za su mutu ba domin li a haya'ihim ga wanda suke rayayyunsu li a haya'ihim ga wanda suke rayayyen kafiri wanda yake rayayye ka iya cewa Allah ya gafarta masa ma'anar cewa Allah ya gafarta masa yasu wa dalabu tawfiqihim lil imani kana neman Allah ya masa gauna katar ne gaba da gaskiya wa hudu aw ibrahim li abihi irin yanda annabi ibrahim ya addu'a ga ubansa kaba kala kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa amma da dai an tabbatar wato ya mutu kafiri to wannan ba dama a ce za a nema masa gafara Eh, ba dama a ce za a nema masa gafara to وما كان استجمام إبراهيم لأبيه إلا عن واحدة وحدها إياه mm, فلما تبين له أنه عدو لله تبين منه mm.
إن إبراهيم لأواه حليم to wa ma ka rufe faru ibrahima neman gafar annabi ibrahim la abihi ga mahaifinsa ko ga ubansa wanda wasu da yawa sun ce ai ba ainihin wanda ya haife shi ba ne amminsa ne tunda akan kira an mai uba haka lugga ce ta qur'ani qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa aka lissafa annabi Ismail a cikin iyayen annabi Yaqub alhali ba shi ne ubansa ba dan uwan mahaifinsa ne wan mahaifinsa ne to a wannan neman gafara ta annabi Ibrahim ga mahaifinsa bai zama ba illa an da tuwa da ha'iya sai ko dan alkawarin da ya wa mahaifin nasa ko ya wa uban nasa bi kaulihi da ya ce la'ab daga tiran na laka dan nema ma gafara raja an musulma dan sa ran ko zai musulunta wa qala yace igfirli abi ubangiji kai gafara ga mahaifina na kana min ar-rayalin to wannan ma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana ga annabi ibrahim annahu adu lillah cewa ai wannan uba nasa nake yi ne na Allah bi mautihi alal kufri ta fuskar ya tabbatar da ya mutu bisa kafiri tabarra amin annabi ibrahim ya nuna ba ruwansa da shi wata rakal istighfar lahu ya ban nema masa gafara inna ibrahim hakika annabi ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam la awwab me yawan komawa ne ga Allah tafsiru tararo me yawan kafkan da kai ne wadda ai da addu'a hali me hakuri ne, saburin ala saburun ala al'azab me juriya ne bisa cutarwa al fakata dau bihi fakata dau bihi ko fakata bihi fakata bihi ku yi koyi da shi an tun kuma fakata bihi an tun ku yi koyi da shi an ce fakata dau ya zama mali ehem fakata du ya zama amri asali fakata diyu fakata diyu ne aka ɗauke ran mata kan yar aka mayar kanda ita kuma yar aka shafe ta listima isakine ne saboda haɗuwar masu sukuni biyu saboda haduwar masu sukuni biyu to وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم to wa ma kana Allah bayan da za a yi a ce ubangiji liyorin laƙawar zai fadda mutane ba da iz adahu bayan ko ya yi kiransu ga musulunci lil islam ya kire su ga musulunci bi sababin ma bi fi'lin Ah, ya kire su ga musulunci a ce kuma sai ya fadda su dan sun aikata wani abin da bai dace ba kamar dan sun nemi gafara ga mushrikai kafin a bayyana musu cewa a ai ba a neman gafara ga mushrikai hatta ya bayyana lam sai ya bayyana musu ma ta gun abinda za su kiyaye min al'amali na daga aiki fala ya tabuhu suka ki kiyaye suka ce ba za su kiyaya ba to a sannan ne sai fa a tura su bisa fata faisai ƙwarƙin ruwa a sannan ne za su cancanci cewa Allah ya ɓadda su suna lafi kulle shayin alim ubangiji masani ne da kone wa min hu mustahiqul urladi wal hidayat yana daga cikin abin da Allah ya sani abin da yake yana cikin sanin Allah wanda ya cancanci a ɓadda shi da kuma wanda ya cancanci a shirye shi a shiryar da shi إن to الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير inna Allah hakika ubangiji da kuma su saba sana baki ɗaya mulkin san mai da kasai din nasu ne ba wani mai mulki a sama ko ƙasa ba Allah ba duk wanda aka ce yana da wani mulki a wani bangare na halittar Allah to mulkin nasa majazan ne ba hakikatan ba amma mai mulkin hakikatan huwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ko fihi ma ma yasha yana hukunta cikin su da abin da ya nufa yuhyi yana rayawa me rayawar shine dora bawa akan imani a dora bawa akan shirya wanda dai aka dora shi akan shirya ya rayu ko da bayan mutuwarsa yana nan rayu shine maututtaki hayatun lalafa da laha kan mata kawun wahun fil nasi a hayawu akwai da yawa wanda yake sun mutu amma kuma suna nan rayayyu saboda sun rayu ne bisa shari'a sun ba kuma shari'ar da za a amfana da ita shi yasa duk da cewa sun mutu ai suna nan rayayyu eh, suna nan rayayyu Eh, eh, ubangiji ko shine mai kashewa shine ya dora bawa bisa bata a dora bawa bisa kafirci wanda sai aka dora bisa kafirci ai wannan an kashe shi Eh, jahilci kansa ba kafirci ba ma ai mutuwa ne Eh, aljahiluna fa mauta qabla mautihim ai wanda suke jahilai tun ma kafin su mutu ai matattu ne la turara alaihi ba wanda ya isa ya ce da Allah me yasa aka yi kaza wa ma lakum min dunillahi min wali ba ku da wani majibincin lamari ba Allah ba wala nasir ba ku kuma da wani mai taimako ayyuhan nasu ya ku mutane min dunillahi gairihi in ba Allah ba ba ku da wani majibincin lamari ya hafazukum minhu da zai kiyaye ku daga Allah ba ku kuma da wani mai taimako ya nau an kumrarara ku da zai hana ku wato su azabar Allah in Allah ya nufi saukar muku da azabar. Yau kawai ta shiga su mene, daga ta wallah su mene ne su mene fa?
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله